من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس اللتافي التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نبى بمالمي الشيخ أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي إلى جمال بينا قرني نترى هجرة منذ صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوى مدينة littafin da aka yi iftisarin littafin sahihul bukhari wanda malamin yana ƙoƙarin kawo mana hadisaikin tare kuma da tattarawa babu ba waɗanda imamul bukhari ya yi su a asalin littafin shi za mu tashi kitab na goma sha tara allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya dora mu aka abin da yake daidai ya kuma babu ikon aikata dukkanin abubuwan da za mu je na sunoni a wannan kitab mai albarka kitab na goma sha tara shi ne kitabu tahajjudi littafin da zai bayyana mana hukuncin sallar tahajjud da kuma fadilarta da duk abin da yake da alaka da wannan sallar ta tahajjud ya ka ce a tahajjud ɗaya ne daga kasan salloli na dare sai dai za mu gaba a kira ba kiyamun laif ko kuma misali aka kira tarawi ko na abu makamanci haka saboda ke na a tahajjud ba a kiran sallar daren da tahajjud sai sallar da ka kwanta barci kuma sai ka tashi sai ka yi ta to shine a tahajjud kenan bayan yin barci ka tashi daga barci sai ka sallaci sallah amma kiyamun laif kaga zai iya yiwa wanda baka yi barci ba amma tahajjud kenan bayan yin barci ka tashi tarawih kuma saboda yi ana huta da za a yi raka biyu a huta a biyu a huta kitabu tahajjud babu tahajjud bil layli baban da zai nuna mana yin at-tahajjud yin tahajjudi bil layli maimaita da aka ce at-tahajjud kuma halla aka ce bil layli kaga inda aka ce at-tahajjud ya nuna an yi barci da dare to kuma me yaka ƙara cewa bil layli to kaga dan karfafa ne ƙara karfi ne akan dai sallah din da ake yi da dare ko kuma sallah bayan tashi daga barci da dare sau da haka babu tahajjudi bil layl an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha qama min al-layl yatahajjadu qala allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت لحق ووعدك لحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أدمت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أبلا ابن عباس قال قارئ الرأى قريشي رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل annabi sallallahu alaihi idan ya tashi da dare ya tahajjadu yana nafilfili yana kokari kala yakan cewa allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna in ma ci sana sai ya tashi a sallar dare kan karanta wannan addu'a shi yasa mala albani da ya kata a cikin sifata sala sai ce kenan sala sai kan yin tare a sallar dare Allahumma lakal hamd Allah kai ne ka cancanci yabo da godiya an taqayyimu samawati wal ardi wa ma fihinna kai ne wanda kake tsaye a bisa kulawa da sama da ƙasa da duk abin da yake tsakankanin su shine alhayyu alqayyum Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kenan alqayyum wanda yake tsaye a bisa kulawa da komi wanda yake tsaye da zatin shi subhanahu wata'ala walakal ham anta nuru samawati wal ard Allah kai ne mai haskaka sammai da kasai duk gabaki daya Allah ya ce wa laqad zayyana samaa dunya bi masabiha Allahu nuru samawati wal ard Allah shine wanda yake mai haskaka sammai shine mai haskaka kasai inda Allah subhanahu wataala ya halicci kasa ba tare da ya sanya hutula ba ba tare da ya sanya haske ba kaga babu yanda za a yi rayuwar mu ta tahi a daidai wa man fihinna da wanda suke cikin su walakal hamdu anta maliku samawati wal ard kai ne mamallakin samai da kasai gabaki da wa man fihinna da waɗanda suke cikin su nan sai aka yi amfani da man wadda tana nuni amsa abubuwan da suke masu hankali to an yi amfani da ita saboda ta galibi tunda in har ya zamanto shine mamallakin dukkanin waɗansu waɗanda suke ma'abuta hankula mala'iku da bil'adama min babi aula kenan waɗanda ba su ba kuma ganin cewa waɗannan duk wani abin da ba su ba to yana bin bayansu ne kamar misali ɗan adam kaga duk abin da zaka gani na dabbobi da sauran halittu to an yi su ne don saboda ɗan adam maimakin a ce wa ma fi hinna kaga a ambata su waɗancan abubuwan da ba su ba ne ba ababen da suke masu hankali sai aka ce wa man fi hinna walakal hamdu Allah kai ne ka cancanci godiya an talhaku ubangiji kai ne gaskiya zalika bi anna Allah huwal haqq Allah subhanahu wataala shine gaskiya subhanahu wataala tabbas wanda yake kenan madabbaci wa wa'aduka alhaq alqawlinka Allah subhanahu wataala gaskiya ne wal qawluka haqq haka kuma haduwa da kai gaskiya ne wa qawluka haqqun maganarka ubangiji subhanahu wataala gaskiya ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ce qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yanfakhu fis-sur saboda haka maganar Allah subhanahu wataala ita ce tabbas ita ce hakika ita ce gaskiya magana shi ta alkur'ani babu wani abu wanda yake mafi gaskiyar zancewa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila saboda haka in gaskiya kake nema na tabbas sai alkur'ani wala yunabbi'uka mithlu khabir wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun sannan kuma maganar ka Allah subhanahu wataala gaskiya ce shi yasa la tabdila li kalimatillah babu abin da ya isa canza kalmar Allah subhanahu wataala babu wani tababban da Qur'ani ya bayyana cewa tababbe ne ko karshen shi zai zama a tabewa kuma ya zama to karshen nashi ya zama mai kyau kaga Qur'ani ya hudu karshen su Abu Jahal da misali ya samu su Abu Jahal sun yi wani karshe wanda yake mai kyau misali sai ka ce to ai gashi an ce kaza kuma gashi karshen su ya kyau to amma duk wanda Qur'ani ya bada labarin zai karshe mara kyau to kuma dole yadda ƙur'ani ya ba da labarin haka za a samu abin tabbas babu wani canji a tattare da wannan babu wani labari daga labaran da alƙur'ani ya ba da wanda yahudu da nasara su ma suka karanta a littattafansu ko kuma tarihi ya bincika aka bibiya aka samu abin ya zo saɓanin yadda ƙur'ani ya faɗi abin sai dai kawai dole a sallama ma ƙur'ani a gama cewa ba a ma fahimci ba waɗancan abubuwan na tarihin sai ma da aka ga aka bi ta ƙur'ani aka ga komi dalla-dalla filla-filla haka manzanni ga baki ɗaya da suka zo tare da al'ummominsu da yadda ƙur'ani ya ba da labarin gwagwarmai to haka al'amarin yake ahalin kitabai na waɗancan dole ga baki ɗaya sukan dawowa su ma su bi haƙiƙanin labari na alƙur'ani in har suna buƙatar gaskiyar labari wani ƙawuka haƙun wa ƙauluka haƙun wal jannatu haƙun sannan aljanna gaskiya ce wannan ru haƙun wuta ma gaskiya ce wannan biyu na haƙun annabawan Allah gaskiya ne waɗanda ubangi subhanahu wata'ala duka ya labarta wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama haƙun haka manzo Allah sallallahu alaihi dukkanin abin da yazo da shi gaskiya ne saboda ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha in ku har kaga barna to cikin kauce ma karantarwar sallallahu alaihi wasallam in ku har ka ga wani kuskure kuma an ce ma shi ya ce to ka bincika ba lalle bai zamanto ya tabbatar shi ya faɗi ko kuma ya zamanto mutumin ne bai fahimci ba haƙiƙanin magana akwai wanda za a iya gaya ma magana an waɗu magana tabbas to amma saboda shi bai da lahiya sai bai gane ba magana ne saboda la'alla bai da cikakken hankalin da zai iya ganawa abin da aka faɗi wasa'atu haqqun haka alkiyama gaskiya ce Allahumma laka aslamtu Allah gare ka kaɗai nake min ƙauya bika amantu Allah gare ka nake ba da gaskiya wa alaika tawakkaltu gare ka kaɗai nake dogara wa ilaika anabtu gare ka nake mai da al'amari na gabaki ɗaya kamar yadda Allah ya umarni wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku koma zuwa ga ubangiji ku gabaki ɗaya ku sallama ga Allah wa bika khasamtu Allah gare ka nake kai ƙara subhanahu wata'ala saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum babu yadda za a yi ka zama mumini na gaskiya sai ka yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkali na ƙarshe cikin dukkanin al'amarin da ya gudana tsakankani sannan imanin ka dai ba zai cika ba sun mala jiru fi anfusihim harajan mimma qadaita in ku har kake ka cewa a cikin wani abin da sunna ta zo da shi da akwai wani nau'i daga nau'i na tauye maka haƙƙi ko kuma wani abu wanda yake na bambara kai ko kake ga akwai wani gidadanci to ba a karbe ka ba a matsayin mai imani imaninka bai gama cika ba kenan baka zama mai imani ba wai ne ka haka mutu gare ka ne nake kai hukunci ma'ana nake nema nake kai hukunci nake mai da al'amari faghfir li ma qaddamtu anan gurin wannan addu'a manzala sassa ya koya mana fara gabatar da godiya ga Allah da yabo ga Allah da ma Allah jinjina kafin ka fara roƙon ubangiji subhanahu wataala manzala sarasa ya ce babu wanda ya hisan godiya kamar Allah subhanahu wata'ala wannan yasa ma Allah ya yabi kanshi da kanshi subhanahu wata'ala shi yasa babu butul kamar wanda zaka samu bai zama mai gode ma Allah subhanahu wata'ala ba cikin dukkanin alamar duk kuma inda kaga tawaya ta zo ukubar Allah ta zo to sai ka samu cewa rashin godiyar Allah yana da hannu dumu-dumu a cikin sabkar bala'i cikin al'umma duk wanda zai zamanto mai gode ma Allah subhanahu wata'ala to kuma sai kaga dukkanin al'amuran shi sun zamanto masu gyaruwa saboda babu wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala san wannan faghfir li ma qaddamtu wannan kuma annabi sallallahu yana koya mana muhimmancin roƙon Allah gafara akwai wasu abubuwan da sune jigo cikin addu'a da ka zo roƙon Allah karka kauce ma roƙon Allah subhanahu wata'ala gafara saboda duk wata tawaya da ka ganta sababin ta zunubi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum in kaga an rasa talauci duk abin da kaga ya canza a duniya to kawai sababin shi zunubi ne ke jayowa amma inda babu zunubi to babu yadda za ka ga wata tawaya an samu in ka taba dan ice ka ji yana daci to zunubi ne shayo in ka taba wani abu ka ji bai ba zunubi ne shayo in ka ji an hana ka cin wani abu to asali zunubi ne ko kai ka jayo shi ko al'umma duka ta jayo shi saboda wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم طيبات طيبات أهلت لهم وفي صدهم عن سبيل الله كثيرا sababin zaluncin yahudawa sai muka haramta musu da da abubuwa da yawa daga abin da muka halitta musu da kuma yadda suke hana bin hanyar Allah subhanahu wataala sai da hanyar Allah tabbatuwa akan abin da Allah yake so yarda da shi to kuma sai jayo ni'ima da alkhairi ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم صدق فاغفر لي ما قدمت وما أخرت كغفرت ما قدمت دو أبين دنا غباتر معنى أبين دنا أيكتا نكورا كوري وما أخرت لكما أبين دنا جاد بايا أبين دنا ترجي نغزي مثلا أن دورا مكا أبوبا ودن دسكي نفر اللولي sai zamanto baka iya kawo su ba daidai da yadda Allah dora ma dama kuma da wahala ka iya kawowa komi daidai da yadda aka dora ma aka hana ka abubuwa sai zamanto insaniya ta jayo baka iya kiyayewa duk gabaki daya ba to faghfir li ma qadamtu ma asartu wa ma asrartu da kuma laifin da nayi a boye wanda iya daga hisaban yasira da Allah zai ma bawa Allah subhanahu wataala yudni bil mu'min hatta ja'alahu fi kadfi Allah zai kusanto mumini ya sanya mushi wani labule da wata kariya fai qarirhu ya ce ka san kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ce to Allah na sani sai Allah ce yanda a duniya na rufa ma asiri ba wanda ya sani a yau ma na rufa ma asiri shine asali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sakara musliman sakara Allah fi dunya wal akhirah wanda ya ruha ma dan uwan shi musulmi asiri to a gidan duniya dai asirin shi ba zai tono ba ba zai haɗu da babban tonan asiri na lahira ba saboda in kana neman kunyata wal innal khizya al-yawma wa su'a lil kafirin in kana neman karshen kunyata babu kamar kunyata ta gidan lahira wanda gaba ɗaya sai an tara farko da ƙarshe duk wani tantiri an kashi da wanda yake ganin ka a matsayin wali kawai sai a waye gari ya ganka ashe ashe ashe ashe kaga babu abin kunya kamar wannan wani wanda a duniya shi yana ga kai wali ne sai an zo kawai lahira sai ga ashe ni waliyin wane ashe ma wane mu muna ga kaza kaza ashe mu to kaga babu abin takaici kamar wannan to kumiyatan lahira kenan kumiyatan lahira kenan to na asirin lahira kenan to amma yana daga abin da yake suturta ma bawa asiri a gidan lahira ka zama mai suturta ma dan uwanka asiri wanda kuma illa man rahimallah a yau wanda zai iya ruha asirin dan uwan shi to fa sai ka jinjina to kaga ibada ce mai girma wannan sannan kuma abu ne mai girma abu ne mai mahimmanci shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu antal muqaddimu Allah subhanahu wataala kai ne almuqaddimu wanda kake gabatar da mutum kai ne wanda kake bada daukaka duk wanda ya samu gabaci ya zamanto ya ci gaba to antal muqaddimu Allah kai ne mai gabatarwa ma'ana mai bada mulki mai daukakawa wa antal muakhir kuma Allah kai ne mai jinkirtar da wasu ubangiji sai ɗaukaka wakansu in ka ga ɗaukaka duk inda ɗaukaka take ta Allah subhanahu wata'ala ce duk inda ka ga wani ya samu ɗaukaka ubangiji subhanahu wata'ala shine ɗaukaka shi kul innal izzata falillahi al-izzatu wa li rasulih dukkanin izza ta Allah ce wa antal muakhir kai ne kuma mai jinkirtar da wasu la ilaha illa anta sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo daga ƙarshe tabbatar da kenan kadaitar Allah subhanahu wata'ala aw la ilaha ghairu wala hawla wala quwwata illa billah sai ku bayrihe da ke dan barranta daga dukkanin wata dubara da dukkanin wani karhi ma'ana dubarar ka ko karhin ka in babu taimakon Allah ba za ka iya samun shari'a ba ba za ka iya samun tsayuwa ba a bisa aikata wannan tsadadde ibada wadda Allah subhanahu wataala yake yaban ma'abutanta Allah subhanahu wataala ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum wa qam rabbuhum عذاب الجحيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إن كغنسوا ددري برجنسوا كدني أدري الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون abinda Allah ya tanadar musu na abinda zai sanye zukatansu babu wata rai da take iya sanin wannan abu sakamako ne sababin aikin da suka yi saboda sun zamanto masu tsayuwar dare suna tashi su yi sallah kamar yadda mazana sarasa ya ce inna fil janna ghurafan yura zahiruha min batunha wa batunha min zahiruha liman liman alana al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa salla wa adama as-siyama wa salla bil-layli wan-nas niyama akwai wasu gidaje a aljanna na zinariya wanda ta ci kana ga waje ta waje kana ga ciki amma Allah ya tanadi waɗannan gidajen ga masu tausasa magana ƙulurin nasu husna ka hudu magana mai kyau ga mutane ka gani wa ƙulurin nasu husna wa kullu ibadi yaqulu da tahiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum alkalimatu tayyiba sadaqa liman alana alkalam ga wanda ya tausasa magana alana alkalam wa qulu lahu qawlan layyinan ya zamanto mai hudun magana mai kyau wa tsama tsam ka zamanto mai ciyar da abinci wa dama siyam mai yawan azumi wanda ko azumi annabi dauda ko uku kowane wata ko litinin da alhamishi sannan kuma salla bil layl wa nasiya mutane suna barci ka tashi ka dinga kiyamul layl to wannan garabasar kenan ana samun ta kuma bayan da za a ka same ta da taimakon Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam sai rihe kenan da wala hawla wala quwwata illa billah wannan iya daga sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam sunnanta in mutun ya tashi da dare kuma iri-irin waɗannan addu'o'i suna daga addu'o'in da suke samar ma bawa nishadi saboda da zaran ka tashi yin aswaki kana rasulullah sallallahu alaihi idan qama min al-layli yusufahu bis-suwak annabi sallallahu alaihi kan goga bakin shi da aswaki wanda zaka ga akwai wanda yayi an zo tahajjudi sai ka ga mutum kawai ya tsaya sallah ba tare da ya kula ba yayi tama mutane azaba kaga yayi tama mutane azaba akwai ne ko shi baki hanyar ƙur'ani wani lokaci wani ƙazami abin nan kawai ya zo zai kwanta sai ya ci mulku kuma aka zo za ya sallah kawai da ya ci mulku nan sai arwallah ba tare da ya abin nan ba ya yi tama makwabtan shi a sahu azaba ka gani sai ya ci mulku kuma sai kwanta bai goge baki bai nan kuma ya tashi babu wani asuwaki kuma kawai sai a kurkure baki to kaga la'alla ladan da zaka samu sai ka tahiyar da shi kuma ta hanyar wancan cutarwa ne to anan sai sai idan kana yin su fa bisuwa gogewa barci daga ido karanta waɗannan ayoyin yin addu'a tashi daga barci kana yin kura kawai da ka tashi addu'a ka ta tashi daga barci goge barci haka karanta inda fi khalqi samawati zuwa karshe ka gani yi kokari kai aswaki ki sallah raka'a biyu kana so yaftatu salatu min al-layl bi raka'atayn khafifatayn to in ka bi waɗannan ladubbakin zaka ga sai ku baka da shafi yanzu kuma sai ya zama da wuri ka warware kafin ma a shiga sallah din tuni ka samu nishadi wannan hadisin bukhari ya baibaita shi a da'awa babu du'a idan tabaha billahi yin addu'a in annabi sallallahu alaihi ya farka da dare kaga yakan karanta wannan addu'a din at-tauhid babu qawli ta'ala huwa alladhi khalaqa samawati wal arda bil haqq ya maimaita babu qawli Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira da ko babu qawli Allah ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah saboda kaga can gurin mi da ya kawo gaba ta qawluka haqqun kenan maganar ka Allah subhanahu wataala gaskiya ce kaga akwai tabbatar ma Allah subhanahu wataala kenan abin nan tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala kenan sifa wacce take ta zance sai kuma da kayuka hakun haduwa da kai Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne sai kashi kenan wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira babu fadl qiyamil layli babu fadl qiyamil layli baban da zai bayyana mana fadla wanda yake na qiyamul layli qiyamul layli tana daga fiyayin ibadu wanda suke kusantar da bawa da Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas kiran shi da farko sallallahu alaihi wasallam yace at'imu ta'ama at'imu ta'ama ku ciyar da abinci wa afshu salama wa sallu bil layl wan nas niyamu kiran manzo Allah sallallahu alaihi farko daga abin da ya fara kira a ciki da akwai wa sallu bin nas wan nas qiyamu bil layl wan nas qiyamu Aisha tace farko abin da aka sabtar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wara mashi da cewa la tazuru inda aka ce kakku da sai zama to sun ce ba za mu bar bayin zina har abada inda za ce kaza da yasu ce ba za mu bar kaza har abada amma abu na farko sai aka umarce su da dinga yin salloli saboda ya zama to sun saba sai da mutane suka nutsu suka saba da ibada tsoron Allah ya ratsa su suka saba da sallar dare to sannan kuma sai aka fara shar'anta musu sai suka dinga karba to haka ɗabi'ar qiyamul layl take tana ginar da imani a cikin zuciyar bawa wanda yake saboda da'abu salihi da ce wa munhatin anil atham kuma mai hana mutum aikata zunubi ce wa mukassiratun lizunub sannan kuma mai kankare ma bawa zunubai ce an ibn umar radiyallahu anhu ma qala kana rajul fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamannatu an ara ru'ya ibn umar yace kana rajul fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ma yana raye mutum idza ra'a ru'ya in ya gama farki qassaha ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zo labarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana a lokacin da mutun yayi mafarki ba laihi bane ba in ya nemi ta'abirin shi gurin malamin da yake masanin ta'abiri din sannan kuma wanda yake ahlus sunna wannan matsayin shi ja'izi ne kenan mutun ne mafarki ya zo ya karanta ma wani malami a sunan ya fassara mishi shi kuma fassara mafarki wani abu ne wanda yake na ijtihadi kenan ba wai abu bane wanda za a ce a kenan kaza kawai haka yake dalla dalla a babu ne wanda yake da ijtihadi sukan karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatamannatu an ara ru'ya sai nake gurin ina ni ma in ga ru'ya wani mafarki wanda yake mai kyau mafarki wanda yake na annabawa wahayi iya daga alamomi na ƙarshen duniya kananu manzo Allah sai ce la takadu ru'yal mu'min takhdu da wahala mafarkin mumini ta zamanto ta kuskure lokacin tun ƙarshen duniya wadda zai gani ko kuma wadda za a gane mushi kamar kai kai mawalkin ko kuma wani ya maka mawalkin akwai mawalkin da wani ne zai maka to in mumini ne ya maka sharadi zai zama mai imani saboda la ta gada ta kuɗe ru'yar mu'min ta mumini amma ba wani fasiki bai ce yayi mawalkin kaza ko wani dan bid'a ce yayi mawalkin kaza ai asali shi fasiki ne to kaga shi za iya samun kuskure saboda mafi yawa nashi daga shedan ne inna lil shaytan inna lil malak lamma wa lil shaytan lamma mala'ika yana da wani saƙe-saƙe da yake sama ɗan adam akwai kuma saƙe-saƙe wanda yake da shaidani akwai azgasu a hala wanda mutum zai kwanta kawai shaidan ne zai wasa da zuciya shi shi kenan sai waye gari ya yi ta ganin waɗansu ababe ko kuma shaidani ya zama to ya yi mushi wahayi wanda shayatsi na layuhuna ila auliya ihim fatamannatu an ara rubuya sai na yi burin na yi fatan ina ma in yi mafarki ba laifi bane kaga a tamannin kai mutum ya dinga burin wani abu na alkhairi wancan ya zo ya yi mawarki an gaya mashi cewa alkhairi ne wancan ya zo ya yi sai kake burin ina ma a ce na yi mawarki da alkhairi kake burin ina ma kake fata kake addu'a Allah sa in yi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan abu ne mai kyau ka dinga burin fata na in samu in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana roƙa Allah ka nuna min ma'aiki a cikin mafarki Allah ka nuna mai annabi sallallahu alaihi wasallam fa tamannatu an araru ya yace kaga sai nake gurin ina ma an araru ya in ga wani mafarki at-tamanni aka alkhairi wannan abu ne wanda yake mai kyau at-tamanni ala shar shine kenan abin da yake sharri saboda in mutum ya zama yana gurin sharri to zai zamanto yana da zanubin kamar wanda ya zamanto yana aikata kenan sharrin wancan fa qussuha ala rasulullah sallallahu ma in zo in labarta ma ma'aiki wa kuntu gulaman shabban yace a lokacin ina matashi wanda yake saurayi kaga kenan wa kuntu gulaman shabban ina a wanda yake matashi wanda yake saurayi sannan kuma wanda yake matashi wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba ke yana raye a mafarki nake a masallaci nake kwana in ya zamanto yayi mafarki ko na abu to lokacin ko sai fita daga cikin masallacin kaga matashi ya zama yana kwana cikin masallaci da akwai wani kariya da kuma tsaro daga aikata abubuwan da bai dace ba musamman gaga ce ɗalibai da in ka zo wani gari maimakon ka je ana bara a sabke ka otal a sabke ka ina ne a'a nemi masallaci wace otal kuma nemi masallaci ce kawai masallaci ma in dai da masallaci an kare kawai in yi salloli na in yi barci na amma da an kai ka otal aka kai ka wani ɗaki aka kai ka ina ne kaga duk bai kai ba masallaci to in kana so kana matashi ka je koya lakwal wani gari ko wani aiki kai ka wani gari ko wani abin kai kai ka kawai nemi masallaci ke mu da mu macen mutane abin da ne kawai kai zaman ka to za ka ga ka samu ƙari na istiqama da ibada saboda ka gare a cewa za ka hudu bosu a kawai bayan da za shi kan yau dare ka kawai rike wayar ka za ka yi shi kenan ka ake ka ka gani saboda haka in ma ka sa wani abu to wa'azi ne ko kuma wani karatun qur'ani babu wani zantuttukan da bai dace ba to kaga amfanin kenan wannan ga wanda yake matashi kenan saboda haka kullu ka da masallaci yana da muhimmanci kenan musamman a halin bakunta yace kuntu anamu fil masjid ala adir rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna daur na masallaci iya daga daur din masallaci kenan baki matasa da suka zo inda kai abin da maimakon a bari ana sace amfuli ana abin nan sai a samar ma wani gurin kwana ne shi kenan ya zo shi kwanta ciki iya da ga fanka ga duk abubuwa wanda suke na abin nan kaga ya hidda Allah ma ɗakin da zai kuma babu fanka cikin shi amma ya samu masallaci da fanka da komi sai kwance shi lahiya lauye ya bautar Allah ko kuma kun samu ladanin da ƙarfe hudu zai tashi kira muku sallah ka gani sau da haka kawai kullum shi ɗan zama ne cikin masallaci yana bautar Allah subhanahu wataala al'adar fara'aitu bin naumi a barci na sai na ka anna malakai ni kamar malaiku guda biyu akhazani sun zo sun kama ni fa zahaba bi ilanna sun nufaci wajejen wuta da fa'i zahiya suna kama ni nan sai wani mala'ika kuma sai ya tunkaro su sai ya karbe ni daga wajensu wannan ya nuna Allah za ka iya yin wani mafarki Allah ya maka ishara akan wani abin da ake so ka gyara ba yana nuna duk inda kai mawarki wani abu na sharri ka gona abu na sharri ya nuna sharri zai sabka a kanka kaganan mala'iku ne guda biyu suka kama ibn umar suka nemi wajejen wuta da shi to mi ake son a nuna ba kenan la'alla wani kuskuren da kake sai ka gyara la'alla wani kuskuren da kake sai ka gyara fa aka zabi suka tafi da ni fa za ba bi sai wani mala'ika karbe ni fa idza hiya madhiyatun sai ga ta nan gurin tana a daure ka tsayyir bi'i kamar dauri wanda yake na rijiya albi'iru rijiyar da aka shahi aka aka daure bakinta amma in aka kira kuma abin nan mai yake ce ba kalib kalib shi kuma wanda an haɗa ramin amma kuma ba tare da an gyara ta ba an shayi shi ne kamar kalibu bada shi yasa tsohuwar rijiya ma da ta rurrusa sai a kira ta kalib wadda ta tsohuwa duk wannan in ya zamanto ya rubuce ya ce sai na gauta a wannan tsari kin saboda ita da rakatu ne dama allah kare mu ce yasa hufra ce daga ciyo hufar wani zara ya karana ne sai gashi kuma na ga tana da gyabba guda biyu tana da janibai waɗanda suke guda biyu wani zafi ya una su ƙadi araftun sai ga wasu mutane wanda na san su a cikinta fai zafi ya una su ƙadi araftun sai ga wasu mutane na wanda na san su amma ibnu umar bai ce ba wane da wane da wane da wane da wane saboda samuwarsu a cikin wutan ko da kuwa suna daga waɗanda suke musulmi tunda bai hana ya zama tomi suna daga musulmi wani zunubi ya kai su wuta gim ko kuma a suna daga waɗanda suke kafirai amma dai a nan gurin sai bai ba da labari ba amma mazu sarka ga waɗanda aka gani aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce na gaji ta hiyar aljanna wani na yi kaza saboda mi kaga wannan alkhairi amma a ga wani a wuta a ce mishi kaza an ganka kaga kenan sai dai in wanda yake daga cikin kafirai ne kamar misali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Amr ibn Luhay kaga ya ga Amr ibn Luhay kaga kafiri ne ya rayu a zamanin fatara kuma sannan ya dasa wani sharri a lokacin da wasu kuma suka dasa alkhairi irin su waraka da sauran irin su Amr ibn Habib وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول سنكي أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار kaga wannan abin da aka shar'anta mana neman tsarin Allah subhanahu wataala daga dukkanin wani sharri yana daga mafi girman sharri kuma sharrin wuta Allah subhanahu wataala ce mu'mine su ne alladhina yaquluna rabbana sirf anna azab jahannam wanda suke cewa rabbana sirf anna azab jahannam inna azaba kana harama suna cewa ya Allah ka kautar mana da azaba ta wutar jahannama sallallahu alaihi wasallam ce dukkanin wanda ya nemi kariyar Allah daga wuta su uku wuta zaka ce Allah ka tsare shi ka kare shi daga gare ni kenan ana neman tsarin Allah subhanahu wataala daga kenan sharri ka'ida tahiyya Allah mai ya'udhu minan nar kaga neman tsarin Allah subhanahu wataala daga waɗannan fitintunu din amma sai kaga wani lokacin sai mu shagaltu da addu'o'i ba tare da an samu wannan ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wancan mutumin na Mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma da ni da Mu'az haulu halu dandin mu ma gefar roƙon Allah aljanna neman tsarin Allah subhanahu wataala daga wuta qala falaqina malakun akhara sai muka hadu daga wani mala'ika ne da faqala ne yace mu lam tura lam tura kakka tanzara kakka razana fa qasastuha ala hafsa ina tashi sai na labarta ma hafsa faƙasata hamsa ala rasulullah sallallahu yanzu ibn umar yana fatan yayi mawarki ya je ga ma manzo Allah sallallahu amma yanzu yana ganin mawarkin faƙasata ala hamsa sai karanta ma hamsa kaga bai je bai ga ma manzo Allah sallallahu saboda bai je ba dadin mawarkin sannan kuma sai gaugawa sai ga mata wala Allah ya zo bai samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai mawarki ba laihi bane wani wanda yake masoyinka ko wanda zai iya fassara ma kenan ya zamanto ka gaya mushi sai kuma gaya ma wani ya yi maka tambaya faƙasata hafsa ala rasulullah sallallahu hafsa ta labarta ma maki faƙala ya ce ni'imar rajul abdullah sallallahu alaihi wasallam kaga kwantar da hankalin abdullahi bin umar yanzu cewa ni'imar rajul abdullahi madalla san barka da wannan namijin kaga ya ka kira shi ar-rajul saboda ar-rujula ta hakika ana samun ta wajen bautar Allah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi فمنهم من قضى نهبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله kaga kenan in ka ji rujula a addini to ana samun ta ne bangaren bautar Allah subhanahu wataala mazaje da hakika sune waɗancan wanda ta tajafa junubu al-mazaji wanda za su tashi su tsaya da dare to ta nan ne ake ganowa mazaje waɗanda suke da hakika shi yasa ba ke ce ni'ma rajul abdullahi madalla da wannan mutumin san barka da arrajul wannan mutumin wani mutum abdullahi laukanin salli min al ina ma a ce ina ma a ce salli min al yana yin qiyamul layl fa kana ba'du la yanamu min al illa qalila bayan nan kuma sai zaman to daga waɗanda kanu qalilan min al-layl ma yahjahunna kaga yan aljanna kenan kanu qalilan min al-layl ma yahjahun kadan ne da dar suke barci amma ka leka kaga sharrin shedani sai ka iya samun matashi an yi sallar lisha a zamna majalisa majalisa na a kama zantattuka zancen da ƙarƙari dai ka ce kawai mubahi ne ƙarƙari illa man rahimallah za ka bai wuce ba zance wanda za ka iya cewa halakin amma wani yi da mutum da yin kaza sai a kai sha biyu a ƙetare sha biyu a ƙetare kaza akwai waɗanda ma sai an yi kiran sallah wari sai su fara silalewa su fara silalewa ka gani sai an sai sun ji kiran sallah wari ka gani to kuma lokacin za a je a kwanta wasu kuma za ka ga akwai waɗanda haikuna zuwa asuba a lokacin za ka gansu suna watsaya wasu da tele a gabansu wasu da abin da amma he an hutu ma 'yan asuba su gansu suna a majalisarsu to kaga wace asara ta kai haka kuma yin rona yadda za ka kira wa mutum sallah da ya an ware sallah minti biyar haikar kuma kawai ya ware gingiri sai ka ga ya ware gingiri ka gani da an zo in dai lamarin wannan ne ko bazar inda za ka tashi wani yana barci ka ba shi wani abu ko ka tashe shi yana barci ka ce an ɗora shayi da waca da wannan barcin ya kare da shi kawai barci wannan ya tsaye za a zo a zamna kawai a yi ta shagali kuma ana iya kwana ma a yi kwanan zaune amma inda za ka tashe shi kuma hallau ka ce tashi ka yi raka a biyu to Allah wani zai iya in ka kure mai maguri ya arwalla dan shiga daki kewaya kewaya kewaya ko samu guri ya bance shi sallar zai bai yi ta ba amma ya motsa shi ne je ya zo je zo kaga ce wani da zai yayi dade wa sallah ke zai iya wannan kuma shikenan to ka gani banda irin wanda za su dauki waya su rike a hannu sai su yi awa biyu awa uku suna bin wifi suna manniya cikin katanga kamar kadangare ka gani mutum ka ga yana manniya da abin da yana ta hamar daidaitawa zai kwashe wajen awa nan kuma uwa bai kawo ba amma da an zo sallah kuma ya kaga kaniyance limamin gaskiya ka gani kuma ana zance aljanna ka je yana shi ma yana takwada so yake shi ma shi cikin ta idan sai mun gyara kuma musamman bangaren ɗaliban ilimi hallau muna da matsala a jalibin kiyamun laili muna da matsala bangaren kiyamun laili kiyamun lailin nan kuma ita ce babban jigo wajen shiga aljanna ita ce babban jigo tana da ƙarfi a wannan jalibi shi yasa ma sallar dare sallah ta dare in dai sallah mutlaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu salatu rajul ba'da al-fariida salatu layl fiyayyar sallah mutum bayan farilla ita ce sallah wacce take ta dare kuma ka dau abin da zaka iya raka'a biyu ce inda hali maimakon kai da yawa in ba tilawa ba kake so kai kana iya daukar da fatiha raka'a goma ka kawo wutiri ka yi da alhamdu kadai in so samu ne ya zama ka kai wannan adadi din na raka a sha ɗaya shi minti ashirin ne minti talatin ne kuma kana yi kana jin daɗi kana yi kana jin daɗi kuma shi ke ka saba in ko baka saba kana iya ɗauka wani raka a biyu raka a hudu haka ya yi dai a ce ba a yi ko da ya yi amma kar ka zama to mutumin da zakara zai kika kokari ka gani zakara zai kika kokari sau da haka fakana ba'adu la yanamu min al-layl illa qalila bayan ibnu umar bai zama yana barci da darba illa qalila kaga wannan yana nuna yanda bayan Allah na gari suke karɓar kuskuren su a lokacin da aka yi musu ishara to yayin ka auna ka dauki kanka ibnu umar ne tare da matsayin ibnu umar wane ne ibnu umar kuma ka dauki yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana yusalli min al-layl kuma da ya gane wannan ya gane muhimmanci abun ya tsayi akan wannan imam al-bukhari ya maimaita wannan a tahajjud babu man ta'ara min al-layl fa salla wanda ya zamanto ya motsa da dare a ta'bir babu istibra wa dukhul al-janna fil manami sannan ko babu man babu man wa dhahab al-wara wa dhahab ar-raw fi an-nawm sai kuma amn wa dhahab ar-raw fi manami tahiyar aminci da kuma tahiyar firgici a cikin barci sai kuma al-aqdu ala al-yamin fi an-nawm kwanci a tsagen dama sai kuma masai babu rijal fil masajid mazaje a masjid babu fadailin sahaba babu manaqibi abdullahi ibn umar wannan ana lissafa shi a matsayin daraja daga darajojin abdullahi ibn umar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai ni'imar rajul abdullahi ibn umar kaga bayan tsarkakewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai an kare duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma taskiya to ho Allah ne mishi taskiya to kuma Allah ya bada labari labarin ho bai canzawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman rajul abdullahi ibn umar yanzu ba nan baka ce ba ai ya canza yayi kaza yayi kaza saboda ya samu taskiya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tarkil qiyamil lil marid sai kuma barin yin sallar dare ga wanda yake bai da lahiya in baka da lahiya ka saba yin sallah ta dare sai baka tashi baka yi za a rubuta ma kamar kayi ta an jundubi bin abdullahi radiyallahu anhu qala ishtaka nabi sallallahu alaihi wasallam maki sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lahiya falam yaqul laila bai tsaya ba wani dare daga dara da ka gani sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kana amalu hudima ake annabi sallallahu alaihi wasallam tuturni saboda ahabbul amal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya so wanda za a dawwama ko da kadan ne to sai zama wani dare daga darare annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ba aure ne sai ko dare biyu har wata sai ta ce ara shaytanu ka qadu qad wada'aka ina ga shaydanin da yake zo ma ya rabu da kai sai Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai rabu da kai ba sannan kuma ubangiji bai kika ba sallallahu alaihi wasallam kaga nan rashin lahiya ce ta sa ka saba tashi da dare sai rashin lahiya ta sa baka samu tashi ba to za a rubuta ma ladan kamar kayi wannan inda zaka mutu a wannan daren to ladan ka zai zama to yana rubuce sannan dan baka samu kayan sallah ba saboda sababi na rashin lahiya wannan shi ma baya zamantawa abin zargi bukhari ya maimaita a tafsir na suratul duha تفسير سورة الضحى باب قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي يا أكا دنك سبكر ما وزال سسان وحي سوى دا كرم فرقو أن سبكر إقراء سيكما أكا سامو فترة أكا ينجي سوى دا شوق منزال سنسي سننتو أكا ونن ونن kuma su san cewa abin ba daga shi bane saboda inda daga manzalar sallallahu ne ai abin ba zai yanke ba da ya ce musu an ce kaza an ce kaza amma sai aka samu daukewa kaga ya nuna ba shi bane yake tsarawa kamar yadda wasu a cikin su ke cewa shi ne yake tsarawa sannan kuma ya nuna ba wani mutum bane yake sanar da shi sannan kuma shi ma sai zama shauƙin shi sallallahu alaihi wasallam ya kenan tsananta akan kenan malaika jibril alaihi salam ya ƙara dawowa babu tarihin nabi sallallahu alaihi salatu lail baban da zai nuna mana zabar su annabi sallallahu alaihi da yake a sallar dare wanda wafil min ghair ijabin amma ba tare da wajabtawa ba min ghair ijabin an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam taraqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado musu ma'ana da dare ma'ana taraqahu shine ya zo da dare at-turuq shine mutum kenan wanda zai taho gidanka da dare wa fatima binta rasula sallallahu da shi da fatima lailatan a wani dare daga dararai annabi sallallahu sai shigo wani dare a nan gurin zamu koyi tarbiyantarwar mahaifi ga wanda take biye shi da kuma wanda yake sarkin shi saboda gyaruwar su gyaruwar zuriyar kace ingantuwar su ingantuwar zuriyar kace bacin su zai zama sila na bacin zuriyar ka saboda inda jikan ka zai wani abu kaga dole za a ce jikan wani yayi kaza shi yasa ba wai kawai ka aura ma mutum diya ba shi kenan ka ce na san ke na ƙare ku je ku ƙarata shi wa a matsayin shi wanda yake abokin mu'ashara ne abokin zamantakewa ne akwai abin da dole kai ne za ka yada sanda ya zamanto ka ce kaza kaga sai al'amari ya zamanto ya gyaru to kuma sai ka kalli zuwa manzana sassalam lailatan din menene yasa sannan kuma ya nuna ma'aihi yana da damar sirki yana da damar ya je gidan sirkin shi ko da ko da dare ne kuna da dare ne ta ganin lailatan ya ce ba ce ba bayan lisha ko kaza ko kaza sau da shi baba ne kuma sannan in za ka yi ziyara kowane lokaci kana iya yin ziyara ɗin don saboda ka kewaye da sanin komi yaya ake gudanarwa kenan da zamantakewa faƙala ala tu salliya ne salatan sai ce ala tu salliya ne ba za ku tashi ba ku yi sallah sallallahu alaihi wasallam to kale ka ga tarbiyya amma yau sai mutum ya aurar da ɗaya shi budurwa shi kan shi ya san a gida wal'alla bai taɓa ce mata isalla ba an kai ta gidan miji kuma ba zai taɓa bibiya ba yaya sallar ta ne tana kiyayewa dama inda wa za ka kuskuren tun daga wajen abin da ya shafi akari wajen siga da abin da kake gane kuskure tun daga na ke gane kuskure mun zo neman iri irin wa kagani mun zo neman iri akwai wannan wani ana kokarin gyara ko mutane su ce ba ka wadda tsaye kutu kagani mun zo ne komi da zamanin shi kai ma ka san wancan ilimin da ake da adakin da yanzu ba ɗaya ba ne ba kai ma ka yarda a bayan da kai kuskure balle a ce a ayawan kuskuren tarmu ma haka aka kulla haka aka yi kaza haka aka yi wani tilka ummatun qad khalat tilka ummatun qad khalat ko a tilka ummatun kare khalad la ma kasabat wala kuma kasabtu tilka masu kare khalad al'umma ce wannan ta gabata so da duk abin da suka yi a daidai da wannan lamarin sai mu ma kuma yanzu wata al'umma ce dole komi ana buƙatar dalla dalla daki daki komi a bibiyan da yake saboda a da akwai firar sauran firkoki babu akwai shakka cikin addini babu ka taba jin wani ya ce ma da bai raba da akwai Allah bai raba da kaza bai raba da kaza ba ka taba ji ba to haka dole ba yiwa a ce a tahi kawai a rarrafe komi sai ya zama to a hili ne dalla-dalla sau da haka a yanzu ka zo kai wannan yan birin-birin ɗin kuskure kawai komi a hoto a yi shi kwaro-kwaro na zo wakiltar wani ba kai ba ka zo nema wani ne kake wakilta wani ka zo nema ma ina nema ma wani kuma ana ake kulla duk wani sharaɗi sallar ta kaza ta kaza ta kuma sannan kai ma a yi wajibi ne ka bibi ala tusalli ya ne ba ci ala tusalli ita kadai ko kuma kaza a su su bin duka baki da wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha as-sala as-salam ma malakat aymanukum wasir annab sallallahu alaihi zai bar duniya to kale kasuwa ne ne annab sallallahu alaihi wasallam sai gida fa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma fatima wanda annab sallallahu alaihi wasallam amma tara da an takuna ma an takuna ma'i bi manzilati haruna min musa ghayra annahu la nabiyya ba'd to shine wannan sallallahu alaihi wasallam ke ma wannan wasi wanda ake ma sayyidati nisa al-janna shugabar matan gida aljanna su ne wa ake ma wannan da za ka ce ai hafi za ce ai mijin nata malami ne ai kaza a dole zaman to ka bibiya tana yiwa ma lokacin da za ka je ka tarra suna kallon arewa ka ga daga nan gurin zai ga to yaya an yi sallah ko ba a yi ba ala tusalliya ne ba za ku tashi muku yi sallar dare fa qultu ya rasulullahi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu rajulan Allah cikin mutumin da sallah bile wa ai kaza ahlahu ya tashi matashi Aisha ta ce manzo sassa in yayi sallah in ya gama sai ya tashe ni sai ya tashe ni ko mi zan ce ko kuma ban yi uzuri ba sai in tashi in yi sallah dare to kaga ana buƙatar ya zama to ku tashi da kai da iyalinka yadda zaka tashi kai in kana so a lahira ma ku zama tare tare sai zama ta yi ala tusalliyana fa qultu ya rasulullahi Allah sa dai kai arman kana gaskiya ne an kusa na biye da lahi ai kaga ba gaskiya ba ya zama to kenan in kai to ko ba kai ba sai ka shirya to shikenan to Allah sa kuna tashi kuna yi an kusa na biye da lahi rayukan mu tana a hannayen Allah subhanahu wataala na akwai tabbatar ma Allah subhanahu wataala abinda Allah tabbatar ma kai cikin Qur'ani shine sifa ta hannu wadda ta dace ma zafin Allah subhanahu wataala wajibi ne bawa ya tabbatar ma Allah korewa ko kuma ka canza da maimakon ka ce hannu ka canza da wani abu yanzu kana nuna kamar kahi Allah subhanahu wataala sani kuma kamar kahi Allah subhanahu wataala sani abin da ya dace a jingina ma Allah kamar kana nuna kafi manzo Allah sassan tsarkake Allah subhanahu wataala wajibin ka ne ka yarda ka sallama ma abin da manzo sallallahu alaihi jingina ma Allah fa idza sha an yaba tana ba tana saboda Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shine wanda ya tawaffal anfusa yake karban rayuka hina mautiha lokacin barcin su kaga rayukan bayi Allah subhanahu wataala ne ke ne ke karba fa yumsiku allati qada alaiha almaut wanda Allah ya kaddara mata mutuwa sai Allah ya rike wa yursulul ukhra ila ajalin musamma mun kwanta barci kaga tuntuni dai mun riga mun mutu kawai in kaga ka tashi kawai Allah subhanahu wataala amma an huce daga nan kawai an huce shikenan in ko muka waye gari alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana saboda nawa suka su kuma aka karbi ran bata dawo musu ba to kaga kenan shi yasa in ka zo kwanci kai addu'ar da in Allah ya karbe ta ta zaman to ka mutu alal fitra kar ka yarda ka kwanta kai barci a wani yanayin da babu tumtsiya tattare da shi saboda komai zai iya faruwa kar ka yarda mala'ika zo karbi ranka irin wanda zaka ga wani zai kwanta barci ya zamanto imma abinci gaban shi imma in kutar a kunnen shi yana sauraron waka imma kwantawa rubda ciki kwance in wuta labudda iya daga abin da yake taimaka ma bawa sayin kiyamun lili na farko ka kula da abincin ma da zaka ci karka zo ka dankare abinci lokacin da zaka kwanta ka gani labudda ya zama kayi kokarin raba cikin kawan nan kasu sannan kuma aiki ma da zaka yi na rana na yini ya zama to ka daidaita karka kai karshen ka wahalar da kanka ba za ka iya tashi ba da dare shi kuma lokacin ne lokacin karɓar kasanka na lahira da duniya da barza hakinka to ya zaman to ka daidaita wannan sai kuma kenan yin alwala yin zikiri wanda yake na kwanciya kwanci a tsagen jikinka wanda yake na dama duk waɗannan suna daga abubuwan da suke taimaka sai kuma faɗan abin sa abin ka san bayan da za a yi ko ka yi waɗannan abubuwan dama kai ba kai niyyar ka tashi ba dama ba kai niyyar ka tashi ba to bayan da za a aikata shi wanda zai na jihari fina da nahari na musu gudun in ka kwanta da shauƙin abin kana so ka yi za ka ga kawai fir ka tashi akwai wanda wani sai ce adda alaɗin tashi wallahi ban na iya warka ban na iya kaza in haɓa ka yi waɗannan abubuwan shi ne rebe sai ta tada makwabtan ka yi su tashi dalilin reban ka akwai wanda su suke tada shi yake tada makwabcin shi kai mai kasa ba ne kawai sai ta ƙara shi kuma yana tabarjin shi kawai ga gani to kaga irin wannan akwai hadari inna allaha yabghadu kullu jahadariya ka gani sakhabun bil aswaq jifatun bil layl wa himarun bin nahar jifatun bil layl himarun bin nahar wanda in ya kwanta da dare kamar gawa an kare kawai in kaga ya tashi to kawai sai gari ya waye Allah kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai sallallahu alaihi suka ce ya rasulullahi anfusuna biyadillah fa idza sha an yab'athana ba'athana in Allah ya so ya tashe mu sai Allah tashe mu fan sarfa hina kullu zalika sai ma ke juya walam yarji ilayya shi'a bai mai domin wata magana ba kuma samituhu huwa muwallim sai na ji shi halin yana mai bada baya yadribu fakhita yana bugan cinyarsa sallallahu alaihi wasallam kenan dan ta ake wannan ya nuna halaccin in kai ajibi ka bigi cinyarka ko ka bigi kawo ka misali ko ya kure yana cewa wa kana al-insanu aktsara shay'in jalala lalle da adam ya zama to mai yawan musu da kuma jayayya ka gani da adam ya zama to sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ke jingina su zuwa ga abin da yake dabi'a ce ta dan adam kuma ba laifi bane ba sirkin ka wata yan magana ta raha wata yan magana ta raha ba laifi bane ana son wannan kakka dauka kawai daga an zo shikenan kim kim kim babu wani abu na wannan a ana son ya zama akwai dan sakin jiki sai dai sakin cikin kan yayyawa dan sakin cikin da zai bashi wata dama amma kare ya zama sakin cikin kenan ya zama yayyawa shi yasa kaga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa kum abatura kum abatura kum abatura to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka faɗi wancan sai salasan sai sakaya sai jinkira su zuwa ga abin da ɗabi'a ce ta ɗan adam to haka da ake so kar ka ɗauka ka ce ka leƙa ka ga yaran nan ka leƙa ka ga kaza wata magana ma da ya gaya mu ai har in mutu ba zan mance ta ba kai ainihin kaza kaza shi babba a kowane lokaci babba ne akwai abin da za a faɗe shi ma ka gane inda aka nufan to amma sai ka yi fara ka saka ya kawo kamar da kamar ba wanda ake nufi ba kaga kyautata alaka tsakankanin sarki da sarki da kuma kulawa da tarbiyyar iya ko da kuwa bayan an yi ma ɗiyan armi to kuma ina ga lokacin da ɗiyar take gidanka ka gani wannan dole abu ne wanda gaskiya akwai buƙatar sai mun tsaya mun kula da kyau akan wannan iya daga abin da ya faru rana ta ne ko abin da ne wani bawan Allah da wasu yara guda biyu aka zo da su suna da matsala na shekaru dole za mu tashi ake cewa ba su iya kaza suna kaza kaza ina musu da siya kawai sai aka na ce to sallah shine ya aka ce ɗayar da ita batta sallah ɗayar kuma ita ma wataran wataran ɗaya kwata kwata ita batta sallah ɗaya kuma wataran wataran kuma sun kai shekara ashirin sun kai shekara ashirin ka gani sun kai shekara ashirin to kaga ka'ida babu zancen ma zama dama gida daya misali ka gani to kuma mai mahaifin zuwa ga wannan abu mafi yawa ba saba ba ne za ka ga mun yi kulawa da gyara duniyar ɗiyanmu mun yi kula da wannan in za a je da kwar za a iya tada su tun da asuba a kimtsa a shirya a gyara a yi kaza duka komi za a matsa a tsayi akan wannan amma aka ce ma ranar da ba da kwal ne makarantar ma da ake sawa sai ka yi karfe tara sai karfe takwas tara da rabi sai kusan kaza kuma ka bigi yaro dama nema ake yi shi kenan a cire shi ka gani amma wancan ne za a tashi ko bata barci shi ma baban bayya barci kuma za a tsaya duk yadda za a yi za a shiga a huta in an yi kira za a je za a gyara takardu za a yi duk famar da za a yi za a tsaya gaciya tabbas tabbas an tsaya an yi wannan abin in aka kori yaro za a shiga hutu ko ya zai a maido shi Allah kare ana Aisha radiyallahu anha kana in kana rasul ya da'ul amala Aisha tace manzo sarasa yakan barin aiki ho hibbu an yi amala bihi yana sanya aikata aikin khashiyata an yi amala nasu bihi jin tsoron kar mutane su ringa aikata fa yufrata alaihim a farlanta musu wannan yana nuna tausayin manzo sarasa san bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam wa ma safa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sallar nafila ta wallaha ba wa inni la usabbihuha tace amma ni ina sallatar ta kaga cewa ban gaina yi ba bai kore ba kuma sallallahu alaihi wasallam wasiyya shiga Abu Huraira da yace kenan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam wa al usalli duha sannan kuma daga cikin dinga salatul duha sannan kuma rashin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama yayi ba kaga abinda ta sani wal Allah a gidanta kaga bai hada hadisi na ummu hani da ta shigo magana salam ta ce yana sallah wa kana duhan lokacin kuma lokacin wallahani salatu duha tana daga salloli su ma waɗanda suke masu kyau waɗanda suke masu fadala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ma yace in mutun yayi kamar yayin sadaka daga bashi 360 wa yajri min zalika rakatay duha sarakoi guda biyu na wallaha suna isar mai tamkar yayi sadaka da dukkanin gaba daga gababuwan shi babu qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tarima qadama sai kuma yadda adam salam yake tsayuwar dare har ya zama dukkan shi yana kumbura a wata ruwayar hamma yakan tsagewa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna godiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ubangiji subhanahu wataala an al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala in kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu annab sallallahu alaihi tabbas ya kasance kan tsayuwa li yusalli dan ya salla hatta tarima qadama har duka dukan shi suna kumbura ausa ka ko kwabrayensa fayyukalu lahu sai a ce mai fa yaqulu sai ce afala akunu abdan shakura fa yuqalu sai a ce mai lima tazakallafa hada me yasa kake dora ma kanka wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce afala akunu abdan shakura kaga kenan godiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu wasu cikin al'umman nan da zaka ga sun samu kusanci gurin Allah ko sun samu bishara ta aljanna face sai kaga ƙara jajircewa su yafi yawa akan kafin su samu wannan bishara sayyidina Abubakar Umar Usman Ali wanda aka ce duk suna aljanna to wannan asharatul mubashsharuna bil janna bayan bishara da aljanna ƙara zage damtse suka suka dinga yawaita bautar Allah subhanahu wataala sannan kuma godiyar Allah labudda ta zamanto da gangar jiki ka zamanto kana tsayuwa akan wannan kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala yayi yawaita ni'ima a gare su ya musu babban ni'ima to su ne fi dacewa su tsaye akan godiya shi yasa ma ke sar sai ce autiru ya alal qur'an fa inna allaha witru yuhibbul witra ya kuma abu ta qur'ani ku zaman to masu witri Allah mara ne subhanahu wata'ala kuma yana son wa abin da yake mara saboda haka wannan ya nuna mana muhimmancin qiyamul layli ta yadda sallallahu alaihi wasallam tare da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi matsayin shi amma nan sala sai zaman to yana tsayuwa har ma tsayuwar da yake tana bayuwa a samu kumburewa na kawawan shi sallallahu alaihi wasallam aka ce me yasa zaka ya kama ki sallallahu alaihi wasallam ce bazan zama bawa mai godiya ba babu mannana inda sahari baban da zai bayyana mana hukuncin mannana inda sahar wanda ya kwanta barci lokacin suhur misali lokacin suhur kaga karshen dare go waqatul nuzul sai kuma ka kwanta barci menene hukunci wannan tunda ai ba ce ba waqtul nuzul in yana da mafari yana da ƙarshe to yanzu ka samu wani yanki nashi kuma ƙarshen sai ka kwalla saboda kwancin ai da kai zai baka wani nishadi da ƙarfi in ka zo sallah asuba za ga idan ka tare amma yanzu ka zo idan ka yana Allah wani zai ce kai ka ga bayan Allah an kwan sallah ko yanzu daga shi kana ne kaza kaga yayin zama da wani nau'i na zai sallah amma yanzu ya zama ka dan yi barcin a wancan lokacin to za ka tashi idanka garau kuma za ka samu damar ribatan albukur sammako kaga yanzu zai zama to ba za ka yi barci ba za ka yi zikiri ka yi ambata Allah subhanahu wataala saboda haka kenan kaga shi ma yana da muhimmanci shi ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ahabbu salat ila Allah ta'ala salatu daud sallar da Allah ya fi kauna sallar annabi daud alaihi salam wannan ya nuna mana fadlan annabi daud alaihi salam wa abu siyami ila Allah siyami daud azumin da Allah ya fi so azumin annabi daud alaihi salam kenan da za a tambaye ka afdalus salat ba'da al-fariida afdalus siyam azumin annabi daud wa kana yanamu nisfil layl yana barci rabin dare shine qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila wa yaqumu thuluthahu kuma in kaso ɗayan ukun dare yayi sai tashi wa yanamu sudusahu sudusi kuma sai ya kwanta barci kaga yanzu in yayi barci a ƙarshen dare kenan zai samu ƙarhin yin sallah ta asuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah shi ita ce fiyayya kuma daga ciki yana barci ne sulusahu kenan sulusi wanda yake na dare wa yasumu yawman kuma yaka azumin yini wa yafṭur yawma sannan kuma ya aje wani ne ana aisha radiyallahu anha wannan ya nuna kenan yin barci waqta sahari in dai har amma ka amuntu da iya tashi in dai ka amintu da saboda wannan lokacin shedan yana kokarin daddaba mutane da wahala ka kwanta wannan lokacin in ba ka san kanka ba ka iya tashi yanzu kaman kai ne ladani ka kira sallah kana masallaci wannan kana yi kaga da an zo sai a tashe ka tashi ladan ya koyi arwalan ka shikenan to yanzu kaga zai zama to kana da karfin gwiwa ko kuma kenan akwai wanda zai iya tada ka duka wannan kana iya yi ko kuma kana da tsika da kanka saboda waɗanda suke da tsika da kai barcin ma za ka ga kaɗan ne mafi yawa bayan Allah na irin su imamul bukhari a dare ɗaya sai su zabar sai ta su goma sha bakwai su wani lokaci kama a mawalki suna kwance kawai sai su tuno wani abu sun manta kawai huf sai su tashi wani lokacin ɗan rum ma za ka ga wanda suka shagaltu da ibada barcin nasu ma kaga cikin wani tunani yake da wani nazari da wani abu na ibada to irin wannan ne in suka kwanta minti talatin kawai suna da tsika minti talatin in za su tashi to ina su ina shaidani sun yi addu'o'in da kenan tuntuni suna da kariya da shaidan kuma suna da tuka da wannan abu amma ka kwanta babu ayatul kursi babu amana rasul wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta su a dare kafatan ka kwanta babu arwalla ka kwanta da arwalla malaika na musamman zai lahi a cikin ka wala Allah mutum ya kwanta da janaba mala'iku ba su kusanta jikin wanda ya kwanta tare da janaba ba tare da yayi wanka ba ko tsarki arwalla ko kuma tsarki taimama to wani irin tashi ne zaka yi ka kwanta da waka qur'anin sheda a kunnanka wani irin tashi ne zaka yi shi yasa zaka mafi yawa mata bisa rabuwa da aljanna yawanci zaka ga mafi yawa da ya kutar suke kwanci wasu ajiye dan music din kusan kansu to kaga da qur'anin shaidan ya za ka iya tashi ana sha radiyallahu anha qalat haka matasa da yawa kuma su ma zaka gani ahabbul amal ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'ima aikin da manzo Allah sai fi kauna aikin tutur ila laha mataka ne ku sai aka ce to yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa kiyamul layl wannan yana nuna san alkhairin sahabbai kowane lokaci neman ibada da manzo Allah sai suke saboda cikin iktisadi a sunna ya yi ijtihadi a bid'a sannan kuma ibada yar kaɗan da take ƙarƙashin doron sunna ta yi ibada mai ɗumbin yawa wadda aka yi ta ƙarƙashin bid'a saboda bid'a sharri ce sunna kuma alkhairi ce aiki da ra'ayi ko rashin ilimi a kai shi ma za ka ga cewa rashin amfanin shi ya yi amfanin shi yawa ƙalat kana ya ƙumu idan sami a saruf ya kasance na tashi idan sami a saruf lokacin da ya ji cara shine lokacin da ya ji cara ta zakar wa fi ruwa idan sami a sarif kama fa sallah yakan tashi ya sallah zakara yakan jara lokacin tsakiyar dare yakan yi a lokacin a waqtin nuzul yakan yi a lokacin sallah wadda take ta lokacin zawali ba lokacin zawali ma saboda kuma wannan fitsira ce Allah ya halicci zakara akan wannan karka ce a dan kiran sallah ne ko fitsira ce Allah ya halicce shi a wannan lokuta kin kawai sai ka ji zakara ya kuka saboda nabaha bayan Allah bayan Allah nagar zaka sir Allah yanzu ka taba tunanin ka ce bari samu zakara saboda ya dinga tada ni ka gani to shi kiwon zakara ma a gida alheri ne yanzu ai ka zauna gidanka babu zakara kai zakara ma da ake so kai koyi da shi cin wasu abubuwa kai koyi da zakara wajen tashi cikin dare tashi da dare misali jajircewa kai koyi da zakara wajen ciyar da iyali me ake cewa ba da menene ka ci tsakuwa ka gani ana so kai koyi zakara ta nan gurin tsayuwa kan iyali ana so kai koyi da zakara wajen kishi wani zakara yana shigowa gidan shi sai ya raka shi ko da zai mutu to kanka game da yusu wanda zakara ma hika ci shi kawai baka da an ba ka san da koyar wannan wai mutum ya armo amarya uwayenka sun baka mace tana sa hijabi kawai ka ɗauko ta da wani ɗan mayayi a je a mata makeup wasu ma gidan makeup ɗin za a ɗauka ce a dora to a dinga dora matansu a cikin abin nan yana jin daɗi matar shi tana rawa ana haska ta tayi ado ko kuma ka ɗauko ta a mota an zo ya buɗe wajen abin da ke irin wani a bakin kasuwa ya fito da matar shi ne kaiwa ne da gaskiya na ka iya kiwo shi ko yana dariya shi yana dariya shi kuma wance yana fadi yana dariya ne ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un to le kaga ga dan Allah irin wannan ka chakale to kaga su ake ka zama mai kishi kishin iyalinka ce saboda zakara yana da wannan yana da kishi a wannan janibi to abubuwan sun kai shidda wa zai kara ishara kinaya ko kuma abin nan eto wannan kuma bangaren amfanin kenan shi zakara ko in kun ji kukan zakara na salam ya ce kenan ku roƙi Allah fas'alu ma alkhaira fa innaha fa innaha ra'at malakan ku roƙi Allah alkhairi saboda mala'ika ta gani to kaga ka tanade shi saboda mi in yayi wannan kenan ra'atu malakan sai kuma rashin zagin zakara kaga nan kuma zakara ma kace la tasubbu dik fa inna yuqidhu lis-salah kakka zagi zakara wannan ishara kama zakara kakka zagi shi balle ladan balle liman la tasubbu dik kakka zagi zakara fa inna yuqidhu lis-salah dan Allah zakara kalmar shahada yake yi ta gari ba kalmar shahada to ina ga kuma lada to kuma da ladan da liman wali yan ce kanka zage lada to kuma ina ga liman to ina ga kuma muallimun nasar khair wanda kuma mala'iku cihi tururuwa waye tun ne ba musu gawara su to yanzu ya zama su masu karantar da alkhairin kuma su ne abubuwan zaki sai alika babban malami wanda ba a duniya ba wanda yake cire mahula yanzu irin su shekul fausa sai ga kawo wani ɗan carerayen matashi ko wanda duk dangin shi ma Allah bai fito ta hanya mai kyau ba kawai shi ne za ka ga zai sa kamera ya dinga zagi irin su shekul fausa sau da kawai shi ba ɗan ba dan mutane kirki bane so da ai in kai mutum inda ka ga mutum da gemun da gaba ɗaya gemun shi hurhura ce inna min ya ikrami zai shebatun muslim wa amilul qur'an to mutanen da a duniya baba ilimi ba da suke cire ma hula kuma sun kai shekarun da kai shekarun wannan inda ka kai wannan shekarun baka san inda kanka ba maki kuma har yanzu za su zo su sa duniya gaba suna faɗin magana ba su sakin layi kai akwai waliyan da suka kai waɗannan dan Allah a shekara ɗari kaɗan ya rage musu amma za su zo suna faɗin magana babu sakin layi duniya tana sauraron sun san abin da suke kai saboda ma sanin abin da suke yi ma ko hoto na hoto ba su yi da shugabanni saboda sanin abin da saboda in suka hoto suka yi ku za su bar ma matsala su ba matsala su bace dan sun wani magana sun matsala su ce ba matsala su bace amma ku ku ne za a bar ma wata matsalar da la'alla kasar kuma za ta wargaje to amma iro ne kaga ana zane su haka sauran duk malamai na gurare ya kaga ana zane ya za a ga da kyau dan Allah kuma in aka saki waɗanda aka ce na banza ne to kuma waye na kirki don Allah in dai ka ce malaman da suke karantar da Qur'ani suke karantar da kaza suke samarwa kuma kan su za mu bari mu kama mawaka a ce wannan istar ne a ce wannan jaruma ce ya rike wani katon fasiki sai a ce mai tauraro wata kato fasika ya ce mata jaruma ya ka ce ma mawaki yana zuwa babu abin kuttu abin takaici kamar wai a ce ma wai shugabanni suna zama da fasikai wani wanda kamal bai da wata haja mai kyau shi yasa ya dau wannan hanya kun wuri dona basu da su basu da kudi basu da mulki basu da ilimi sai suka dauki hanyar rashin mutunci dan mutanen banza su san su amma wai irin su zaka ga su zamana da shugabannin kasa su zamana da wasu gwamnoni su wanda su a ka'ida ba ko baruma bai kamata tare su ba ko baruma a ka'ida kai ko mushe ma bai kamata ba a ce je tare su a karamin ma'aikaci in suna zauwa can yan duniya yan uwansu tare su kuma da haka na ake dan Allah ka taba ji da wani ko dan funafune ko dan waka dan kaza in mawaki zai zo mawaka yan uwansu suke tare shi mutanen kirki ba su sani in wani na banza zai zo na banza suke tare shi to amma yanzu sai a samu manya a cikin al'umma ko masu kuɗi ko kaza su za su ba su masauki to me ake so a nuna ma matasa kamar ku zama mawaka shi yasa zaka matasan mu suna burin su zama ko wasu mawaka ko yan balo ko kaza ko saboda su suke burge suna ga ana girmama su kenan saru wa fi rawatan qala ma alfahu sar indi illa na'iman sai ta ce lokacin suhur bai taba samun manzo da sassai na gida na face na'iman yana barci ta ni annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hukuncin yin barci lokacin suhur kaga sunna kenan sabanin abin da yake tunanin hankali kaga nan gurin wani zai ce to ai lokacin waqatul nuzul ne a ka samu wani yanki daga farko harkon kuma sai ka kwanta ko kuma ka kwanta sai kuma ka samu wani yanki na waqatul nuzul din to zaka samu nishadi na sallar asubahi tare da kyakkyawan idraki to da duk sallolin da zaka yi wannan lokacin fa asuba ta yi tafadala to da sallar asuba ta dai cikin jama'a kamar ka yi kiyamul layl ne gaba ki da Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم لا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم لا نسألك الجنة ونستجير بك من النار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ya ana karatu ai ba shiga ba azumi ko ya in ce ma ai dan guda guro ne shi ne